أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bisa ga cigaba da karatun mu na Alfiyat ibn Malik ayi kokari fa a samu Ibn Akil to ai kusan kwana da ya shigo a irin wannan ne shi ne aka mishi rubutu tsukake wannan hashiyan kuma shirhi ne na imam musulmi ake sa albahajatul bardiyani bahajatul mardiyani ko da ɗari biyar akwai sun da ma ɗari uku ba dubu da ɗari uku a to ka sha kurminka ina wannan wannan bahaja ɗin ina nan da ita a cikin hansa dina system dina in kana bukata kawai ina jin ko kuma da ka siya wancan gumma ka ba ibrahim kun ya fita maka da shi wannan sharhi na nema musudi na tana da matukan kyau ita ma barin mana irshadi littattafai irin waɗannan da aka yi musu hashiya akwai lugan da ke cikin matanin to a irin wannan sharhin kamar su ibn aqil sa'udul misali su ba sa maka shi ba za su maka sharhin mufradat ba in kana son sharhi mufradat da sai ka je hashiya wanda hashiya da kace su ne suke fassara komai keke da keke kun gane yawwa ka kamar ibn akil in kace zaka bi ibn akil ne wai din ka fahimci yanda zaka sharhin alfiyat ibn malik ba zaka fahimta ba domin shi kawai ka'idoji yake ka maka kawai ka'idojin yake ka maka sai ya ce to ya highlighting ɗinka madalla amma in dai fassaran baiti ne a ce maka ga abin da yake nufi nan ma'ana kaza ko kuma ga fassarar kalma kaza kuma yana nufin kaza ne to sai ka shiga hashiya su ne za su fassara maka komai da komai to Allah ka samu dace muna cikin babin kana wa aka wata to idan haka ne bari mu gama juzu'in nan na farko ko sai mu dawo daga farko mu dauka hadda sharhi ko mu tafi ko kuma mu da raba darasin mu biyu idan mun zo muna ci gaba da biya din kuma muna dauko sharhin a zamu haka insha Allah kaku damu domin menene saboda shi ka'ida ita ka'ida idan kana yawan maimaita ta to da haka ne za ka fahimce ta malam sau da dama lokacin da muka karatun akwai waɗansu abubuwan baitin da ban fahimce su ba amma yawan bitan su ina maimaita su ina kallon su ina kallon su da zofafa tunani wala sai ga cikin ikon Allah ya saukake mun da fahimta kuma kullum idan muka karatun ni kaina ne ina ina da karuwa to haka abin yake to saboda haka insha Allah sun tala idan ina fata ne kafin mu gama wannan juzu'in na farko saura za su mallaka ibn akil so daga nan kuma sai mu raba darussan biyu muna ci gaba da abiya can kamar yadda muke yi kuma mu dauko sharhin ibn akil din mu bi keke da keke insha Allah ta'ala amin to muna babin kana wa akhawatuha kuma za mu tashi baitin wa fi jami'iha tawassut al khabar ajiz wa kullun sabquhu dama hazar haka ne ko to mun ji kana wa akhawatuha suna shiga mu jumla mubtada da khabar sai su yi ma mutu da rafa'a a matsayin isminsu khabar kuma sai su mishi nasba a matsayin khabarinsu ko to yanzu kuma zai nuna mana akwai halascin ka zo da khabar tsakankanin su a dawatu kana da kuma khabarinsu a mubta isminsu kai misali idan ka ce kanal waladu ja'ian to akwai halasci ka ce kana ja'ian alwaladu shine malam yake cewa wa fi jami'iha tawassut al-khabar ajiz wa kullun sabaqahu dama hazar to sai ka ce wa ajiz kun gani wa ajiz ka halasta tawassut al-khabar tsakaituwan khabar din zaka iya dauko khabarin kana wa akhawatuha ka kawo shi tsakankanin su adawat din da kuma ismin su jami'aha fi jami'aha dukansu kana da dama kai haka kun gane wa kullun amman kowani malami ko kuma ka ce wa hadara kullun kowani malami ya haramta sabaquhu dama riganyan khabarin dama akan isminta kun gani kenan kana wa akhawatuwa da af'alul simran za ka iya ɗauko khabarinsu ka kawo tsakankanin su a dawaɗin da iziminsu jaza ya halasta amma ban da dama ita ba a yi mun gani wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana nasrul mu'minina haqqan alaina takadirin takadirin ibara kenan Allahu a'lam mun gane shi ko to sai kuma mene ci to kunga kunga ga wani ga wata matsala ne shi bin akil wa ashara bi qawlihi wa kullun sabaqahu hadar dama hadar ila anna kullal arabi cewa dukkan laraba au kullun nahu ko dukkan malaman nahu mana sabaka sabaka khabari dama alaiha sun hana riganyen khabarin dama akanta wa hadha in arada bihi annahu mana uta qadima khabari dama alama almuttasila biha wannan idan yana nufin sun hana gabatuwan khabarin dama alama ne almuttasila biha wanda take hade da ita nahu misalin la ashabuka qa'iman ma dama zaidun kaga ita kadirin sa la ashabuka ma dama zaidun qa'ima fa musallam abin yadda ne wannan abin sallama mushi ne wa in arada annahu mana'u taqdimahu ala dama wahdaha idan yana nufin sun haramta gabatuwan khabarin ne akan dama ita kadai la ashabuka nahu misali la ashabuka ma ka'iman dama zaidun wa ala zalika hamalahu waladuhu fi sharhi to bisa ga wannan ne kuma ɗansa cikin sharhin shi ma da yayi ya tafiyar da haka to fa fihi nazarin gaskiya na akwai abin dubawa wallazi yadhharu annahu yumtana taqdimu khabari na'am na'am wallazi yadhharu amma abin da yake yake bayyana mabayani ko abin da yake bayyanatuwa annahu la yamtani'u taqdimu khabari dama ala dama ba hana gabatuwan khabarin dama akan dama ba wahada ita kai kai fita kudu sai kace la ashabuka ma qa'iman dama zaidun kama ta kulu la ashabuka ma zaidan kallamta kallamta kun bance wannan ko kadhaka sabu khabari man ma kadhaka sabu khabari man nafiya faji biha matlu wa tallataliya kazalika hakanan kuma ba shi halasta malamai sun hana sabaku khabarin mannafiya rigantuwan khabarin ma'annafiya akan ismita sai isminta kun gani kaman ka ce ma zala zaidun qa'ima ma zala zaidun qa'ima sai ka ce qa'iman ma zala zaidun ba zai yi ba ƙa'iman ma za da zai yi ba ga cini ka gabatar da ƙa'iman ba to la ya ji zalika amma shi ibn kaisan da annuha sun halasta haka kumbanci wannan ko akwai dai wasu bayanai diga sun di kasa wanda idan mun dawo sharhin Allah da za mu ƙara fa'idantuwa da su gaskiya karanta sharhi na da kyau jami'o'in kasashen wanda da ake karanta da alfiya ai hadda sharhi suke bi dalla dalla a ai baiti kawai ka ce ka baiti ka fahimta irin waɗannan mutawalat eh cinyewa suke su sude tabbas to faji bi ha matluwatan ka zo da ita matluwatan khabarin ismin nabin khabarin la taliya ba wai ka zo da khabarin shi ke ita take bin khabarin ba wa man usabqi khabarin laysa stufi wa dhu tamamin ma bi raf'in yaktafi wa ma siwa naqisun wa naqsu fi fati alaysa zala qa'iman kufi Oh. to sai menene na'am wa man usabqi khabari khabari laysa stufi to sai kace wastufi malamai sun zabi man'u hana sabqi riganyan khabari laysa kun gani laysa alwaladu qa'ima to sun hana ka ce laisa qa'iman alwaladu waɗansu sun halasta haka waɗansu sun sun ce ba zai yi ba haramun ne ba zai yi ba kun gani? to kana ta keɓantu tsakankanin waɗannan afu'allin da takan zo ta amma takan zo na ƙisa watan afu'allin sun kasu kashi uku akwai waɗanda sukan zo ta amma akwai waɗanda sukan zo na ƙisa akwai ma yakunu tamman wa naqisan nabi kun ma yakunu ma la yakunu illa naqisan kawai manufa da da tam shine wanda yake takaituwa da da da da, da bi marfu'ihi ina ganin ku tsaya malam barin ga makaratu in kuna fito da tafan na to hankali na sai kuma kuma kan tafan so doya zamu shirya wa'ansu abubuwa da mutane to idan ko kila za su je su dawo ko kuma za in na ji gida zan yi masa wani bayani in na je na dubu kuma kamar ce wannan to ina zuwa gida suka tambaye ni wani lokaci sai in ce na manta sai su yi ta mamaki wasu ai ba faɗi da muka yi magana nan to gaskiya ni ina tashi na kama hanyar gida wallahi ba abin da ke zuwa musu littafai zan ci ɗauko littafi kaza an karanta zan saboda kaza zan da yanzu ni ko musabaka ce muka je na ƙasa ni jihar kaduna an sanni kawai in dai na je musabaka ana zuwa wurin musabaka ni ko masauki ba na zuwa wajen littafai ko kan tafi to allah ka samu dace allah shi sare mana to kaman kana takan kasance ta ma takan kasance na kisa kun gane ko idan ka ce misali idan muka dauko wa in kana zu usra wa in kana zu usratin fa nazartu ila maisara ba gashi an girganye ta da in asharriya ba to kana anan sukan ce mata kana tamma tana da manan wujida kawai to anan akan ce mata tamma don mene kawai tana bukatun fa'ili ne kawai kun gane fa'ili take bukata kawai kana ba tana bukatun fa'il ne kawai ba ta bukatun khabar to in ta zo haka ba a ci mata tamma afwan ba a ci mata naƙisa sai dai tamma kawai ga fura yanzu idan ka ce wa kanan lahu kai shiru yaya ma na jika to kaga shi wannan naƙisa ce ta hataju ila kabarin ka gani wa in kanin zuƙu sarcin wani zai ta ila mai sara domin ka lura da kyau fa'ili kawai take bukata nan wa in kana zu usratin sannan in mana manta ba wanda ake bi bashi idan ya kasance ma abucin kunci to fa nazaratun ila mai sarako sai a dakata har zuwa mene yalwansa ya sami yalwa da yin ta yadda zai iya biya to in kun lura da kyau ba a sami in ashirdiya gabaninta ba kun gani wa in kana zu usra to kaga wannan sai ya zanto jumla ce wannan shartiya to fa nazaratu ila misra to dinda an fara samun sharɗi me ake bukata jawabin sharɗi ko to kana anan ta mace kun gani na'am eh na'am eh abdar musiya zakana musiya shi ba ce kan kana da ita mata mace zakana musiya eh ta nakisa ce nakisa ce domin idan ka duba da kyau musi'an nan menene me lidamin musi'an oke kwari ta hal ne nam tamam tamam nakisa ce ta mace afwan ta mace anan kana saboda musiyan hal ne wanda yake yimtani'u an ta kuna kabaran sosai kuwa ta mace a nan sosai kuwa to af'al din nan akwai waɗanda sukan zo da wajihi biyu sukan zo ta ma sukan zo na kisa akwai kuma waɗanda suka zo tamma mun gane da tamma din ko tamma asalinsu idan sun zo naƙisa suna buƙatar mubtada da khabar amma idan suka zo naƙisa to ba sa buƙatar khabar kawai suna buƙatar suna ne wanda zai zama fa'ili na idan suka zo tamma ba sa buƙatar khabar fa'ili kawai suke buƙata to to to to to wannan shine bayanin daidai idan kuma suka zo naƙisa shine suke buƙatar mubtada da khabar naƙisa ba to kaga kamar misali ka ce khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu suna masu dawwamantu a ciki matukan sammai da kasai suna madama sun dawwamu madama inda har matukan sammai da kasai sun dawwamu to nan ai ba bukatan khabar to kaga dama anan ta mace nan ba ba na kisa ba kun gani ka misali fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna kaga tumsuna sarki ya tabbata ga Allah yayin da kuke shiga lokacin marice da lokacin da kuke shiga lokacin safiya to ina khabar anan hina tumsuna yanzu tumsuna amsa ko tana bukatan fa'ili ne anan kawai babu khabar ba ta bukatan khabar anan to ta zama ta amma mun bince wannan ko to saboda haka anan sun zama tamma kenan ba sa bukatan khabar idan kuma suka zo naƙisa to shine sai ka sami ismi da kuma khabarinsu shine yake son yi mana bayani anan cewa wazu tamamin sannan kuma wani duk wani fi'ili da ya zo tam a cikin adawatu kana to ma yaktafi bi raf'in kun ga raf'in nan masdar ne bi ma'ana marfu' ai ma ya tafi bi marfo shine sunan da yake takaituwa da sunan da shine adadin da yake takaituwa da sunan da yazo mai rafa a gabansa a matsayin shine fa'ili kawai kun gani wa ma siwa hunaqisun kuma bayan tam daga cikin af'al din nan shi ana ce mishi naqis wan naqsu fi fati'a laysa zala da'iman kufi to sai ka ce waqufi sannan kuma an bibiyi halin fati'a da laysa da zala dan ya guri yanzu ne zamu danka abin nan waqufi an bibiyi an naqsu zantowan fati'a da laisa da zala su suna zama naƙisai naƙisai ne kawai da'iman ko da lokaci wato ma'ana af'al ɗin nan gabaki ɗinsu kana akhawatu ha kun gane ko dukansu idan ka cire laisa ko kuma ka ce laisa da fati'a ma fati'a da laisa da zala kun guda nawa kenan uku to na guda uku ne su waɗannan guda ukun ma fati'a da laisa da mazala kullum su sukan zo na kisai ne kawai ba sa zuwa ta amma kun gane waɗannan hudun ko su sukan zunto na kisai ne kawai hali ɗaya suke lizimta ba sa zuwa tam tamma sai dai kawai su zo na kisai amma kaga kenan tun daga kana har zuwa sauran sukan zo sukan iya zuwa da hali biyu ko ko naƙisai ko kuma tamma an bance na ko abinda Allah ya bamu iko mu karanta diri Allah shi bamu ladan wanda kuma ne kuskure Allah ya famta da mu kuskure ne bamu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik